أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطي قبل كراتو أشيوانا لتفينا المؤدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na 62 wato rakami na uku kul mimma yalik a fil waqtil hali adatan ma yukhassasu dibqun li kulli fardin fi asna'i at'am fi asna'i at'am lakin fil wala'im al khassa aw hafalat al urus أو الزواج أو في حالات التعامل الجماعي عادة ما يوضع وعاء وعاء الحساء في وسط المائدة ويوضع الدعام في سمية واحدة كبيرة وحينها تتبه مدى أهمية هذه الكلمة كل مما يليك في العلاقات الإنسانية فقد نقل النبي صلى الله عليه وسلم البشر الذين كانوا قبل أربعة عشر قرنا من الزمان يأكلون ثم يمسحون بأكمامهم دون أي آداب أو سلوكيات مؤتبرة نقلهم إلى الكمالات وعلمه السلوكيات الفاضلة والآداب الراكية ومن ذلك ما رواه إكراشي بن زعيب رضي الله عنه قال بعثني بنو مرة بن أبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال صلى الله عليه وسلم هل من تعب وأوتنا بالجفنة الكبيرة الفريد والوزر وأقبلنا نأكل منها فخبرت بيدي من نواهيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا إكراشي كل من موضع واحد فإنه دعام واحد ثم أتينا بطبق فيه ألوان التم فجعلت آكل من بين يدي فجاء وجال يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا إكراشي كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد wannan wasiya ta uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa ka ci daga gabanka malam yace a halin da muke ciki yanzu a zamanin mu na yanzu mafi yawa zaka ga an za a ci abinci kowa da plate din shi ana zuba masa wato yace amma a lokacin da ake yin walima ko wasu biki na aure ko wasu tarurruka inda ake cin abinci tare to za ka tarar da ana samun babban faranti ne ko babban kwano a zuba abinci wanda to a irin waɗannan wajen cin abinci nan ne za ka gane ma'anar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta fito gauro na cewa ka ci gabanka saboda shi za ka ga alaƙar ciyayya ma da mutane in ka zan kana cin gaban wani sai ka zama wani irin mutum daban ai an gane misali a kawo faranti a zuba abinci sai da nan da tsallaka ana ebo gabanka a kaga sai a ce lafiya kuwa to kaga sai daga wannan ma za ka ga mutum ya zama wani iri saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da dan adam wato ladabi na cin abinci wajen karni goma sha hudu da suka gabata da da mutane su ci abinci kawai sai su shashare miya a jikin su tashi tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma ladabi na yadda za su ci abinci kuma cikin nutsuwa da hankali da tsari da ladubba waɗanda suke masu girma daga shine za mu ga abin da ikirash dan zu'ab ya ruwaito yake cewa bani murra dan ubay wato sun aike ni da sadakansu na kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam daga wani gari aka ai bashi sadaka zakka ya kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace na tashi na tafi na zo madina sai na samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a tsakiyar sahabbai nan ga muhajirai ga ansar duk an kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam wato na kawo sako to saboda annabi yana da girmama bako ya ce sai manzo Allah ya kama hannuna mu je kuma yanzu ya kamata ba ya zo ya ci abinci ya ce sai muka je gidan ummu salma manzo Allah ya tambaya ce akwai abinci a nan gidan sai aka kawo mana wato wani faranti akwai sarid wato sarid wani abinci ne na girmamawa wanda larabawa suke yi ana hada shi da da fulawa ana haɗa shi da nama na kuma a dafa shi ya yi kama dai da fizza-fizza na a yanzu eh to aka kawo mana shi amma shi nasu ba gashashe ba ne dafaffe ne aka mana shi a cikin faranti da abin da ake hada shi ya ce sai muka kama cibi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni sai ina ci ina cin ko ina na da hannuna ya je can ya je can ya je can a cikin abincin amma manzo Allah yana cin gefensa sai annabi sallallahu alaihi wasallam hannun hagunsa sai ya kama hannun hannuna na dama sai ya ce mun ya kai ikirashi ka riga ci abinci a waje daya ka daina yawo da hannunka sau ya ce saboda wannan abinci ai kala ɗaya ne na na gaban wani ba irin na ba ya shaɗe sabon banda na gaban ka ba ya ce kuma bayan mun ce wannan sai aka kawo mana wani faranti shi kuma dabino ne kala kala wasu larabawa suna dabino da yawa idan ka je kantin dabino sai ka ga dabino kala talatin talatin kala kala kala kala da ɗanɗano iri iri iri to sai aka kawo mana dabino da dabi abin farantin dabino amma dabino kala kala to kuma ɗazu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ringa cin gabana sai muna ci kuma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga manzo Allah yana tsallake ya dauko can ya dauko can ni kuma sai nan tsaya a gabana yadda ya gaya mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saki ce min ya ikrash yanzu kuwa ka riga ko ina ka dukkan abin kake so ka dauka yace saboda ai kaga ba iri daya bane ka yayiwa kana so ka ci dan dadi dada na dan baki baki na kuma babu a gaban ka sai can yace mun saboda yace mun saboda ba launi daya bane kana iya kenan kaga abin da ake gaya mana idan abinci ya zama ba iri daya bane na nama na gaban wani na kai shinkafa kawai a gabanka haka ga za ka yi ɗan tsallakawa ko abu tsari a shi ne ma'anar abu eh walawa ala idan ka ba mutum zakka akwai addu'a da yake kwarai akwai addu'a da yake shine Allah ya yaukaka dukiya Allah ya sanya dukiya albarka inda duk wanda ya baka zaka dukiya sake na wanda ya iba gado da ake shine Allah ya sa dukiya albarka wannan ko an yi ko ba yi ba Allah da Allah zai sanya maka albarka amma dai kai da aka yi sannan akwai umarnin musulunci da duk wanda ya muku abin kwarai ku gode masa ku damun maza Allah ce ku saka masa sai ce in ba ku samu abin da za ku saka masa ba to ku masa addu'a ku masa addu'a za ka kaga sai a yi wannan kuma ba sai ya ji ba ba sai a gabansa ba Allah to idan akwai gado ana za a raba gado mutum ya ce ya yafe kafin a raba eh, wato ba bai bai kyauta ba eh, bai yi daidai ba abin da ya kamata ya yi wanda ya fi tsari ya fi daidai da shari'a shine sai ya bari sai a raba in an gama rabansa sai ya ce to nawa rabin kuma na baku ka gane ba dama abin da yake so yi ba kenan in dukansu ne in mutum ɗaya ne ya ce to ni nawa rabin kuma ku raba na baku kyauta kusan fa'idan yin haka shi wanda ya raba gado shine Allah to in ka ce yanzu ba ka so wa kake ga na a tambaya ne ta ka gane garaba mutum ba mutane suka raba ba to kaga cikin malar da shi ai ka karba ko amma kuma an yadda yanzu abin da kake da shi ka ba da shi kyauta da ita kaman ka dai misali ba za ka aiki da abin ba an ji amma ka bari a raba a sauki haƙƙin Allah a yi yadda Allah ya faɗa sai kuma ka ce to kuɗe muna wana ba muna ya fi tsari alaikun musala babu ne da aka tsaye ne da ban gado ana iya yin shi da sauri ana iya jinkirtawa gwargwadon wato bukatuwa akwai waɗanda za su jinkirta jinkirta amma bai da amfani ba shari'a ba akwai wanda za ka ga inda dalili ya kansa a jinkirta wataƙila ba a lissafo inda dukiyar take ba na ba a gama sansu ba inda wannan dalili amma ka kawai ko mutum ya mutu an jima sai ya raba gado ba komai a ciki bayan da wasu ke cewa wai kama ana jira ya mutu dama ana jira ma na magana ce kawai ta wai daman kama ana jira daman jira aiki ka mutu ma da haka rabo ne na Allah kawai sai araba amma idan da bukatuwa misali zuwa sati ɗaya wata ɗaya misali ba laifi da a jira akwai kuma wanda suke kira ba shi ma kuskure ne ana jin kuskure ne mota gida ba mota shi ba ce na a mun ji ta gida ce to mota ba ai ji kayan shi ake rabawa in ba abin da ya tabbata ya tabbata misali rubutacce da da shaidu shi yasa a rayuwa abin da aka ce ko da 'ya'yanmu ne in za mu mutu na mu yi shi a rubuce rubuta takarda ni mahaifinka na baka abu kaza kai ma na baka kaza shikenan wasu na ga kaman bai da muhimmanci yana da muhimmanci kuma yana da rana yana da amfani wani lokaci tsakanin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ma sai ka ga rikici a barke ba ma maganan wanda ma ko uwa ba ɗaya ba a'a uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sai ka ga rigima ya zo to maganin rigima shine a yi shi a rubuce Allah ala na zan sala ya alanta a daidai yake da araba daidai yake da araba a yan gane mai faɗa misali shago ne ana sai da kaya sai aka ce ba a so a sai da shi amma sai aka ce shi kudinsa miliyan biyar ne to sai a sun lissafa shi miliyan biyar ƙari a kan kudin da aka lissafa sai a raba har da shi misali a ce akwai wani rabon shi miliyan shida sai a ba shi miliyan daya sai ya hada da shago ba shi ne ba shago na nan ba a sai da shi ba amma dole a raba shi shi ne kawai Allah ala wai a raba gano ne sai dan uwan ya kawo nashi malam ya rabo sai wata ce ba ta yadda wata kawo nata malam din to shi ko mata malam da yi ya ba ta shagon gaba su ma suka ce ba su yadda to ai shi malam ba wai shi yake babba da abin da yake so ba shi Allah shi ya raba gado malam kawai lissafi ne ba wai shi ne zai na nufin baka mai kake so ba wannan kuma shagon gaba da shagon baya duk su ya kamata su za su yi itifaki kuma kowane malami zai raba ai rabon iri ɗaya ne ai Allah fasan da shi ko ya faɗa ta yi wa shagon gaba ya faɗa na wani dole zai faɗa na wani na baya ya faɗa na wani amma ta a zaɓa wa mutum shi ma ba a ba maganar san kai a ciki Allah wa Allah akwai dan uwa da mahaifiyar shi ta rasu amma ba nan garin ta rasu ko a can garin su ba rista makocin mu nan da ya tashi duk da yake ba ya tashi gaba ɗaya wani shine mai wannan gida har yanzu Allah ya jiganta Allah ya sa ta huta Allah ya rahamshe ta Allah ya rahmanu rahim اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها واشف ودخلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونجها من الخطايا والذنوب كما انك تحب الابيض من الجنه اللهم ان كان محسنة فزد لسانها وان كان مسيئة فزد عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما سر اليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين